الحمد لله الذي جعل الموت راحة للأبرار أحمده سبحانه وأشكره ينقل المؤمنين بالموت إلى دار القرار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت القهار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه الأخيار ومن تبعهم بإحسان في اليسر والإعسار أما بعد فاتقوا الله عباد الله فإن أوثق العراة قوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين وطريق النجاة حتى يوم الدين قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أيها المسلمون العلم أجل المطالب وأسمى المواهب وهو حياة القلوب من الجهل ومصابيح الأبصار من الظلم إنه أفضل مكتسب مع العلم ينفع العبد قليل العمل وكثيره فبقدر العلم, فبقدر علم العبد يكثر خيراته ونفعه ويكتب له القبول فمن رزق علم الكتاب والسنة فقد اصطفاه الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين رواه البخاري العلماء وارثوا علم الرسالة بهم قام الكتاب وبه قاموا وهم النجوم بهم يهتدى ويقتدى ينفون عن الأمة الرذائل والباطل يهتدون بالحق وبه يعدلون وهم أهل خشيته كما قال سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء أيها المسلمون إن مصائب المسلمين كثيرة وعديدة لكن المصائب تتفاوت وتختلف ألا وإن من أكبر ما تصاب به الأمة موت علمائها الربانيين الذين هم قدوتها ومصابيحها المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما جاء الخبر الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض, بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا رواه البخاري ومسلم وغيرهما المسلم أيها المسلمون إن خطب المسلمين جلل في فقد عالم الأمة الشيخ الدكتور أحمد إبراهيم رحمه الله تعالى وكان رحمه الله سائرا على نهج علماء السلف الصالح يحمل الأمانة ونظر نفسه في نشر دين الإسلام وتعليمه والدعوة إليه والذب عنه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محبا للخير باذلا له قضى حياته في العلم والتعليم والدعوة إلى الله والنصح للمسلمين فنسأل الله تعالى أن يجعل الفردوس مستقره وأحسن عزاء المسلمين فيه فإنا لله وإنا إليه راجعون قال حماد بن زيد قال أيوب رحمهم الله إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة وكأني أفقد بعض أعضائي رواه اللالكائي عباد الله فسيبقى الخير بإذن الله والحجة قائمة على الناس بحياة العلماء والدعاء والدعاة والمصلحين فاسلكوا ما سلكه العلماء بالتقرب إلى الله بالعلم النافع والعمل الصالح واغتنموا حياتكم قبل انتهائها وأعماركم قبل انقضائها ونعمكم قبل زوالها أيها المسلمون أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم lallai godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi ne ya sanya mutuwa ta zama hutu ga mutanen kirki ina gode ma Allah subhanahu wa ta'ala ina ƙara gode masa shi ne wanda ke ciratar da mummune da mutuwa ya mai da su zuwa gidan izza gida kuma na tabbata ina shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya shi ne ke rayarwa kuma shi ne ke matarwa domin shi ne mabuwayi mafi rinjaye ina shaida lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawan allah ne ko manzansa ne shi ne zaɓaɓɓen allah subhanahu wa ta'ala tsira da amincin allah su tabbata gare shi da mutanen gidansa da sauran nagartattun sahabbansa da duk waɗanda suka bi tafarkinsu da kyautatawa har ya zuwa tashin alƙiyama bayan haka ya jama'a musulmi a yau juma'a muna goma sha ɗaya ga watan jumadal akhira hijiran ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a yau tana da shekara 443 a kidan miladiya kuwa yau muna goma sha hudu ga watan ɗaya shekara ta 2022 wannan khutuba za ta ƙara jawo hankalin al'umman musulmi ke musu tsokaci akan irin hadarin da al'umma suke fadawa idan malamansu suna rasuwa musamman sanadiyan rasuwan wannan babban malami namu wanda ya yi mana ƙuna ƙwarai da gaske mun ɗanɗana raɗaɗin wannan mutuwa sai dai ba za mu faɗa abin da zai fusata Allah ba kuma muna mai da al'amarinmu ga Allah muna neman gafaran Allah subhanahu wata'ala wannan babban malami namu na sunna dr ahmad ibrahim bamba allah ya gafarta masa babu wanta baba jama'a musulmi ilimi shine mafi kololuwan abin nima ilimi shine kyautan da yake idan dai allah ya yi maka wannan kyauta to ya baka kyautan da yake babu kyauta sama da shi in ka gwama shi da imani ilimi shi ke rayar da zukata daga jahilci duk yadda ilimi ya zo ya sami jahiltacciyar zuciya to idan dai ilimi ya shiga gurin sai kuma kaga an warke daga wannan cuta da ya faɗa mu zuciya ilimi shine haske wanda duk wanda Allah subhanahu wataala ya haskaka ma da shi to ba shi da wani sauran duhu kuma ya riga ya hau kan titin da ya kamata babu ta baba ilimi shine mafi girman abin nema idan Allah ya azurta mutum da ilimi to sai kaga kankanin aiki yana amfaninsa ballantana kuma aiki mai yawa gwargwadon ilimin bawa da sanin da ya yi Allah da inda ya tsayar ke bibiyan maganan Allah da saƙonnin Allah da sunnonin ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallama da shari'ansa to gwargwadon yadda zai samu karɓuwa a wurin Allah subhanahu wata'ala gwargwadon kuma yadda Allah zai cusa ƙaunansa da soyayyansa a cikin zukatan mutanen kirki babu wani shakka cewa duk wanda Allah ya azurta shi da ilimin littafin Allah da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama to Allah fa ya zaɓe shi Allah ya kusanto da shi domin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana faɗi a cikin hadithi man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din duk wanda Allah ke nufin shi da alkhairi to wannan sai Allah subhanahu wataala ya fahimtar da shi addini wannan hadisi al-Imam al-Bukhari shine ya ruwaito shi malamai su ne suka gaji sakon annabta annabawa sukan zo su da'awa sai su tafi sai su dora wannan amanan annabta a hannun malaman al'umma to hakanan a cikin wannan al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi da'awa zuwa ga Allah ya yi da'awa zuwa ga tafarkin Allah subhanahu wata'ala lokacin da ya cira ta zuwa ga Allah sai ya bar wannan saƙo a hannun malamai a cikin wannan al'umma da haka littafin Allah da sunnonin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama sun samu daidaiton zamani ta sanadiyan malamai Allah ne ya sanya malamai su suke yada ƙur'ani suke yada sunna karatunsa da ma'anoninsa su karantar da yadda ake aiki da ƙur'ani da sunna a kuma irin yadda Allah subhanahu wata'ala yake so da haka ƙur'ani ya tsayo da malamai ne su ma malaman sun tsaye ne da alƙur'ani da sunna malamai dai su ne taurari a cikin al'umma duk wani wanda zai koyi da su yake koyi wanda zai kwaikwayo da su yake kwaikwayo kuma malamai su ne Allah subhanahu wata'ala ke gusar ma al'umma da dukkan ƙazanta ta sanadiyansu su ne Allah subhanahu wata'ala ke tunkuɗe ma al'umma duk wata ɓanna domin su shiryayyu ne a karan kansu sannan suna shiryatar da mutane zuwa ga Allah kuma sun tsaye da adalci da gaskiya domin suna kira zuwa ga Allah suna kira zuwa ga kaɗaita Allah subhanahu wata'ala da kuma bin tafarkin ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallama a harkokin rayuwa da kuma harkokin addini idan dai kana neman mafi tsoron Allah a cikin talikai to su ne malamai duk iya inda kake ganin malami ya kuskure to idan ka auna shi da wanda ba shi ba to sai ka ga wannan malami ya ɗaran masaura dama idan ana batu akan malamai ba ana batun waɗanda yake ba sa kwarakwarai ba ne ma'asumai waɗannan annaba da manzannin Allah su ne ma'asumai amma kowa yana iya yin kuskure har malami yana iya faɗawa zuwa ga kuskure to sai dai shi bambancin malami da wanda ba malami ba a yayin da ya faɗa ga kuskure to ya san hanya mafi sauƙi da za su daidaita da Allah ya san hanyar da waɗannan kurakuran nashi Allah subhanahu wata'ala zai rikidar mishi da su su koma kyawawan aiki ƙila ya yi wani babban zunubi to ya san hanyar da idan ya bi wannan babban zunubin a wurin Allah zai koma kuma kyakkyawan aiki malamai sun san wannan shi yasa ma sanannen abu ne a cikin al'ummanmu zaka ji ana cewa baccin malami ya fi ibadan jahili duk da wannan bai inganta a hadisance ba amma na rantse muku da Allah wannan ma'ana gaskiya ce baccin malami ya fi ibadan jahili domin yayin da malami ke bacci to yana bacci ne akan tafarki da haka yana kiyaye shari'o'in Allah a cikin baccinsa a daidai lokacin da yake jahili lokacin da yake bauta kila ma bid'a yake yi kila ma shirka yake yi yana nan kuma yana ganin Allah subhanahu wata'ala zai bashi lada da haka babu wani tababa cewa baccin malami ya fi ibadan jahili duk da kasancewa a yau kuma zaka ga malamai an rena su an tozarta girman su an walakantar da al'amarin su to ya kai dan uwa ka sani duk iya abin da ka ga dama ka faɗi akan malami amma ka sani darajar malami ta riga ta gabata a wurin Allah da haka ko da kai baka yabin malami ba to a wurin Allah malami abin yabo ne domin Allah bai ma yadda da shaidar la ilaha illallah kowa ba sai malami ya ce shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist Allah ya shaida babu abin bauta da gaskiya sai shi mala'iku sun shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah sai Allah subhanahu wata'ala ce wa ulul ilmi malamai ma sun shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah kenan duk wanda ma bai shiga wannan tawagan ba to shi la ilaha illallah shi ma ba ma yi da tabbaci akan Allah ya karba ko bai karba ba su kuma al'umma a yau suna son ne su rika mu'amala da malaman da yake kaman mala'iku la ya'suna Allah ma amara la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun kada malami ya kuskure idan malami ya kuskure daya shikenan sai a kwance mai zani a kasuwa wani ya ce bai ƙara sauraron wa'azinsa wani ya ce bai ƙara sauraron karatun shi wani ya rika mishi izgilanci yana kiran shi honorable wani yana kowanne da irin izgilancin da yake yi menene dalili malami ya kuskure guda daya amma kafin kuskuren nan guda daya ya dora ka akan tafarki mai daidaiciya sama da guda ɗari sama da guda dubu kai a duniya ma dai babu wanda ke wahalar da iblis ya takura shedan ya hana shi sakat ya hana shi sakewa kamar malamai wallahi baicin akwai malamai a cikin al'umma da iblis ya sami mabiya da yawa da iblis ya samu abokan shiga wuta da yawa amma malamai sun hana iblis sakat sun hana shi sakewa saboda kullum qur'ani ke harshen su sunnan ma'aikin Allah ke harshen su da'awa zuwa ga Allah ita ce manufan su ita ce sana'ar su da ita aka san su da su aka santa duk inda ka gansu zaka tuna da Allah to wannan kadai ya isa malamai daraja a cikin al'umma to amma kuma iblis ba zai taba bari su ko malaman su zauna lafiya ba shi yasa sai ya zo ko dai da kansa ta hanyar bokaye da ambori su bata malamai ko kuma ya aiko 'yan siyasa su ta sakin maganganu akan malamai domin su bata malamai su hikimansu shine malamai su daina tsoma musu baki a cikin siyasansu na rayuwar duniyansu idan suna musu haka to suna musu kacalle wato suna kwace musu mabiyayi da haka malamai su daina tsoma baki a cikin siyasa sai dai su tsaya kawai a masallatai da makarantu to ba za ta yiwu ba dole ne malamai su shiritar da al'umma su dora su akan abin da suka fahimta cewa shine daidai idan sun yi daidai suna da lada biyu a wurin Allah idan sun yi kuskure babu da yadda za a yi Allah ya ba su zunubi sai dai ya ba su lada daya idan sun yi kuskure da haka malamai dai su ne fitullu a cikin al'umma in kana son ka ƙara gane su wane ne malamai da darajojinsu da fifikonsu da aikace-aikacensu ka je ka duba littafin akhlaqul ulama na al-imam abubakar al-ajurri ya tattaro bayanai akan malamai da kimansu da darajarsu daga cikin qur'ani da sunna da zantuttuka na magabata muna fatan Allah madaukakin sarki ya ƙara ma malaman mu lafiya Allah ya ƙara ma rayuwarsu albarka Allah ya taimake su da gaskiya Allah ya taimaki gaskiya da rayuwarsu Allah ya ƙara musu yalwa da buɗi ya ƙara musu rufin asiri kada wani ɗan a caɓa ya zo yana musu kyauta yana zuwa yana musu gori yana ɓata su so muna fatan malamanmu na sunna Allah ya ƙara musu lafiya ya musu albarka to babu shakka jama'a musulmi al'umman musulmi fa tana cikin musibu daban-daban sai dai fa mu sani cewa musiba fa suna ta tara wata musiban babba ce wata ko musiban karama ce cikin manya-manyan musibu da Allah subhanahu wata'ala ke jarabtan al'umman musulmi shine mutuwan malamai na Allah malamai na sunna waɗanda yake su ne abin koyin al'umma su ne fitullun al'umma fitillan da aka ɗarsano haskenta daga ƙur'ani da sunna na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama rasa irin waɗannan malamai a cikin al'umma bala'i ne musiba ce fitina ce mai zaman kanta domin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya faɗi a cikin hadisi cewa lallai Allah subhanahu wata'ala baya karɓan ilimi ta hanyar ya ƙwace ilimin daga zukatan mutane kana da iliminka sai a waye gari Allah ya ƙwace ilimin baka san komi ba Allah baya yin haka sai dai abin da Allah ke yi yakan ƙwace ilimi ne daga al'umma ta hanyar ya rika ma malamai ɗauki ɗaiɗai sai a yi ta ɗaukan malamai a yi ta ɗaukan malamai malamai masu zurfin ilimi masu ikhlasi a kyakkyawan zaton da muke musu sai kaga suna ta mutuwa sai ya rage babu wanda zai rage kuma a duniya sai jahilai su ne kuma mutane za su ɗauke su shugabanni in suna da tambaya waɗancan jahilan za su tambaya domin waɗancan ba su kwankwaɗi karatu ba ba su yi zurfin ilimi ba amma suna ci da buguzun cewa su ne malamai to idan aka tashi su za a yi musu tambaya ko dai saboda suna da gemu mai yawa ko sun riƙe kwagiri ko sun sa babban riga ko sun ci gora sun bar gora ba sai aswaki ba ko makamantan wannan sai a ɗauka to waɗannan su ne na Allah waɗannan su ne mutanen kirki sai a yi musu tambaya sai su ba da mummunan amsa daga nan sai su su ɓace daga kan tafarki sai su ɓatar da mutane daga kan tafarki madaidaiciya wannan hadisi bukhari da muslim da su al'imamu ahmad bin hanbal su ne suka ruwaito babu shakka al'ummar musulmi tana cikin halin ni yasu a yau saboda rashin wannan babban malami nata Sheikh Ahmad Bamba Allah ya gafarta masa wannan malami na Allah ya tsaya akan tafarki madaidaiciya ya tsaya akan tafarkin magabata ya rike amanan da Allah ya dora masa cewa duk mai ilimi ya yada saƙon Allah ya kuma sadaukar da kansa wurin yada addinin musulunci da karantar da addinin musulunci da da'awa zuwa ga tafarkin Allah ya kuma ba addinin musulunci kariya ya yi umarni da abu mai kyau ya yi hani akan miyagun ayyuka ya kuma ƙaunaci alkhairi ya baza alkhairi ya salwantar da rayuwarsa a cikin al'amarin ilimi da karantarwa da da'awa da nasiha ga al'umman musulmi da haka babu abin da za mu ce sai dai mu addu'an Allah subhanahu wataala ya sanya aljannin firdausi ita ce makoman wannan babban malami kuma al'umman musulmi muna mu junan mu ta'aziyya muna faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurna fi musibatina wa abdilna khairan minha Allah ka fitar mana da daktoci irin Dr. Ahmad da waɗanda suka fi shi a cikin wannan al'umma tamu Allah madaukakin sarki ka musanya mana wannan fitina ta same mu da abin da ya fi alkhairi amma jama'a musulmi mu sani alkhairi fa yana nan a wanze alkhairi ba zai sance ba saboda mutuwan wani malami hujjan Allah tana nan tana ƙara kafuwa waɗansu malaman suna nan sun miƙe suna ta da'awa zuwa ga Allah suna karantar da al'umma da haka hujjan Allah fa yana nan akan mu ya ko al'umma mu sani cewa rayuwar malamai hujja ce akan mu rayuwar masu da'awa hujja ce akan mu rayuwar sauran mutanen kirki hujja ce a kanmu da aka kuma al'umma mu tattaru ga baki ɗayanmu mu ba tafarkin waɗannan malamai na Allah mu kusanci Allah ta hanyar yin ilimi mai zurfi da kuma kyawawan ayyuka kada mu bari ga matasa nan suna tasowa ga yara nan masu basira masu hazaƙa za ka ga wani yaron cikin shekara goma ya haddace alƙur'ani wani cikin shekara goma sha biyu wani shekara goma sha uku kai wani ma ƙasa da shekara goma ya haddace alƙur'ani a cikin matasan nan namu akwai wanda ya haddace bukhari da muslim duk gamanin da su wallahi na san su a nan garin ma ba wai da nisa ba sun haddace bukhari da muslim a cikin sayil bukhari kawai hadisai duk da wanda aka maimaita hadisai dubu tara ne da wani abu da isnadinsu akwai wanda sun haddace sun haddace sayo muslim sun haddace littattafai da dama sun haddace mutum na ilimi kitabut tauhid sun haddace abin nan bulugul maram umdatul ahkam gayi nan dalibai muna da su zarata to me zai hana mu samar da wani kyakkyawan tsari da waɗannan ƴaƴa namu da ƙannunmu za su zama malamai gobe ko da abin da muka kasa yi mu Allah ya taimake mu ƴaƴanmu da jikokinmu da ƙannunmu su yi domin dai alkhairin nan ya tabbata a cikin al'umma mu ribaci rayuwar mutum kafin karewanta mu ribaci lokacin mutum kafin yankewansa da irin ni'iman da Allah subhanahu wata'ala ya mana na basira da hazaƙa da ɗalibai ga munan muna da yawan al'umma mu ribace shi tun kafin lokacin da kuma zai gushi muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da gajiganmu akan ilimi da aiki Allah ka sanar da mu kai Allah ka azurta mu da aiki da abin da ka sanar da mu Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya a ƙarshen wannan khutuba tunda mun yi magana akan ilimi da malamai to yana da bukatuwan kuma ɗanyi wani tsokaci akan abin da ya shafi harkar gudanar da mulki a wannan jiha tamu musamman wato a hakikanin gaskiya mun saurari saƙon da gwamnatin jihar kaduna ta bada kan cewa ta soke kwana ɗaya ta soke ranar juma'a daga cikin kwanakin da ɗalibai suke karatu kamar yadda yake dama tuni ta soke kwana ɗaya daga cikin kwanakin ma'aikata wato mu abin da muke so a yi tsokaci a la'akari da shi a nan shi ne idan wanda ya wannan saboda wai ya girmama ranar juma'a da aka ya soke aiki to wannan ya ɗauki ɗabi'an yahudi ne mu a wurinmu bida'a ne ba shiryan ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallama ba ne a soke aiki a soke karatu a ranar juma'a ba za mu tafa mu mutum saboda ya wannan ba in mutum ya yi shi da manufan wai yana ganin ya yi addini to wannan bida'a ce bida'a ce in kuma a rayuwa ne kawai saboda waɗansu lalurorin rayuwa to don Allah muna fatan gwamnati a riƙa hurawa ana cizawa a daidai lokacin da muke kukan targaɗe sai kuma a zo a ƙara karya mu a daidai lokacin da muke cewa al'umman nan jahilci ya mata katutu sai kuma a zo a ƙara rage kwanakin da za a yi karatun a ciki a daidai lokacin da muke cewa al'umman nan zaman banza ya mata yawa dama can ya lafiyan giwa ana ma karatu kwana biyar ka duba ka ga irin majalisosi da za ka ganin masu zaman banza to ballanta na yau a ce lasisi daga gwamnati cewa kowa ya koma kuma a ita zaman banza don wallahi wannan zai ƙara zaman banza ne zai kuma ƙara mana yawan 'yan ta'adda ne da 'yan shaye-shaye duk yadda matasa biyar shida bakwai goma suka taru a wuri ɗaya kai ka san ba alkhairi ake kulla ba inda ba a makarantar islamiyya ne ko a masallaci ba ya kamata mu lika la'akari da irin waɗannan abubuwan a rika bin abubuwan nan a hankali a rika shawartar gogaggun ma'aikata sun yi ritaya sun san jiya sun san yau a ilimin nan a rika shawara da su na ji wani mai magana yana cewa wai ai dama juma'a kwana hudu ne ake awa hudu ne ake karatu da haka wannan awoyi hudun wai za a yi revision a yi assignment a yi waye a yi waye a yi waye dama can ba a san da wuyan biri ba ne ake ɗaure shi a ƙugu tun zamanin turawa haka ake tafiya tun zamanin turawa haka ake tafiyan nan kuma ba a ga wani aibin shi ba babu wani aibi kwanakin nan guda biyar da ake karantarwa mu in so samu ne ma a ƙara kwana ɗaya zama kwana shida a bar kwana ɗaya su yi wanki su ɗan je zumunci su yi waye su yi waye saboda fitintun da ya mamaye al'umma to amma kuma sai a zo a ce an sake rage kwana ɗaya to cikin ɗaliban da aka rage musu wannan kashi casa'in cikin ɗari zaman banza za su koma kuma jahilci ya ƙarewa a cikin al'umma dama can mun sani cewa covid-19 ta mai da mu baya a harkar ilimi aka yi wani hutu na kusan shekara ɗaya aka zo an koma makarantar kuma aka sake yin wani hutu aka yi tazarce a hutun sai da aka yi kusan tan biyu sannan aka zo aka yi wani jumpin aka tsallake tan guda ɗaya gabaki ɗaya aka tsallake aka yi zuƙu abinda muke faɗi a karatun makarantar allo aka yi zuƙe to kuma a wannan lokacin kuma yanzu a zo a ce an sake rage kwana ɗaya a harkar ilimi kuma shi yasa idan kana tattauna da jama'a sai ka ji waɗansu al'umma suna fahimtar gwamnatin nan tana zagon ƙasa ne ga gwamnatin da za ta zo a bayanta cewa ta shigaltu wancan gwamnatin da za ta zo a bayanta za a ɗora mata wahalin ta shigaltu da yadda za ta gyara jahilci da yadda za ta gyara ilimi da haka ba za ta samu sukunin yin wani aikin kirki ba ai hatara da irin wannan tsakani da Allah a riƙa yin abin nan ana kirfawa kuma muna kira ga ƙungiyoyinmu na dattawa musamman daga nan zariya akwai zamda akwai zeda akwai ma daga masarautar zazzau a yi gwamnatin nan ishara wannan ba mafita ba ne idan karatun ya ishe su mafita ɗaya ce sai su ce duk ranar juma'a an mai da ita ranar koyon sana'a kuma wannan sana'an bai ƙasa da cin ingilishi da masu ba da haka duk wani yaro ko da bai karatun ba a makarantar bokon to wajibi ya je makaranta zai fita makaranta ne primary ko secondary ya iya sana'o'i uku hudu biyar wanda yake idan ya fito yana da sana'an yi kaga ko irin wannan sallaman aiki da ake duk ba zai rika mana zafi ba to amma idan Allah sa gwamnatin ta ji ta dauka fulil alhamdulillah in bata ji ta dauka ba to malaman islamiyya malaman makarantun hadda elders na anguwa manyan da dattawan anguwa kun samu karin kwana daya maimakon makarantar hadda asabar da lahadi to yanzu ta koma juma'a asabar lahadi mu ribaci wannan kwana ɗaya mu kwana ɗaya muna da bukatanta muna da bukatun mu gaya mutane Allah su san Allah mu ɗora su akan sana'o'i mu ɗora su akan sana'o'i su samu ilimi gwargwado kuma su sami sana'an da za su tsayi da kansu da izinin Allah wannan shine faɗakarwa mu da tambihin mu muna fatan Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira marasa lafiya daga cikin musulmi Allah kai mana gudunmuwar lafiya masu lafiya kuma Allah ka kare mu da lafiya Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira ya Allah ka yaye mana dukkan fitina Allah ka yaye mana dukkan kunci Allah ka yaye mana talauci da kakane kayi Allah ka yalwata mana Allah ka haskaka mana Allah ka gafarta kurakuran mu magabatan mu Allah ka gafarta musu mu da muke halin rayuwa Allah ka samu cika da imani Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira shugabanninmu Allah kai musu jagoranci Allah ka ja makwarkwaɗinsu zuwa ga dukkan alkhairi Allah ka kama hannayensu daga yin zalunci Allah ka tsare su daga kuskure Allah ka ɗora su akan daidai malamanmu Allah ka saka musu da alkhairi Allah kai musu muwafaka Allah ka tabbatar da digadigansu akan gaskiya Allah ka ƙara mai ilimin su albarka Allah ka taimake su Allah ka taimake su Allah ka taimake su Allah ka tsare musu mutuncinsu Allah ka tsare musu mutuncinsu Allah ka tsare mana rayuwansu Allah kai musu muwafaka ɗaliban ilimi Allah ka ba su ilimi mai yawa mai amfani Allah ka ɗora su akan tafarki madaidaiciya jami'an tsaron mu Allah kai musu muwafaka Allah ka taimake su su fitar da gurɓatattu a cikinsu Allah kuma ka taimake su akan 'yan ta'adda wa'annan fitintunu da suka dame mu a wannan ƙasa Allah ka ba mu mafita a kanta Allah ka ɗaukake mana wa'annan fitintunu Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين